أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصدق الصادقين صدقا أعلم العلماء علما حسا ومعنا أقرب المخلوقات إلى الله بدءا وعودة أعبد العباد عبادة إلى الله إنسا وجنا وملكا أصدقي وأبلغي وأوضحي وأشرحي وأتم وأكمل من يمشي على الأرض لهجةً نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa jama'ar musulmi ku da muke tare da ku a nan mubasharatan a wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka da ku da kuke tare da mu ta tsanin kafafen watsa labarai da social media kowa dai da sunansa da darajojin da Allah yi wa kowa ina haɗa mu cikin gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yau muna la'asariyar laraba kuma la'asariya ta biyat a cikin wannan wata ta tara watan ramadana in an raba watan gida shida yau mun ɗauki sudusi fa'ina lillahi wa inna ilaihi raji'una abinda ya rage mana biyar cikin shida ne to Allah samun dace a ragowar kwanakin ma Allah ya datar da mu muna la'asariyar da muka faɗa ta biyar ita ce laraba kuma biyar ga watan tara musulunci watan ramadana cikin lissafin hijiran jagoran kowa da komai alaihi salatu wassalamu shekara dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da uku Allah ya kuma ba mu aron dama da zorafi mun da za mu ɗora daga yadda jiya muka tsaya cikin wannan aiki mai falala mai lada idan aka dace Allah Allah ya dace da mu sannan aiki mai hatsari mai halaka in aka zame Allah Allah ka kare muka hana mu zamewa da haka muna ƙara roƙonka ya ubangiji ka mana arziki mu fahimci wannan saƙon busa daidai ka ba mu aron dama da zarafi mu isar da shi wa bayinka busa daidai ya Allah kai wa bayin naka muwafaka su fahimci saƙon busa daidai Allah da su ɗin da mu ɗin ka mana arzikin shiga ceton sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa alihi wa sabihi wa sallama amin fa amin summa amin ya ilahal alamin a jiya mai mana karatu alaramma malam abubakar muhammadul amin ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da goma wato alatta karari wadda kuma jiya a nan ɗin ne allah ya kaddari tsayawanmu yau kuma zai karanta mana aya ta ɗari da goma sha ɗaya a cikin sura ta uku suratu ali imrana Allah ya sa mu dace bismillah akaramakallah Mm. Allahu akbar walillahi alhamdu kafin mu shiga fassara na ayin da alarama ya ja mana a daidai wannan lokaci muna ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga farkon ramadanin nan zuwa yau dinnan safiyan yau dinnan wannan gari na bauchi wa bil'akassi kuma wannan ita zawiyar Allah ya jarabce mu da rashe-rashe manya-manya kowace rasuwa babba ce amma dai muna ce musiba kowa wadda ta same shi ita ta fi shafan shi kuma ita ya fi nukurkusa da ita duk sauran magabata mutuntun ma maza da mata Allah ya musu gafara amma daga cikin dattijanmu na anguwa a farko-farkon wannan watan ko in ce dab-dab za mu shiga muka rasa ɗaya daga cikin dattijanmu na anguwa malam muhammadu sani baduku da haka muna fata Allah ya ji kansa yana aminantaka da mai gidan nan tun da muka da anguwan na mahaifinmu ya samu limancin masallacin mai kudin gero Allah ya kulla tsakaninsu yau ga disa cikin kabari Allah ya ji kansu sannan kuma ubangiji Allah ya jarabce mu muka rasa ɗaya daga cikin dattijanmu na anguwa alhaji ahmadu samamiya dan uwa ga alhaji okka wanda gaba ɗaya ya alhaji ahmadu alhaji okan duka nan ni ne malaminsu na karantarwa shekara talatin da suka wuce zuwa da hudu haka alhaji ahmadu shi ma muna ta'aziyya Allah ya fe mishi sannan kuma a cikin gari muka rasa babanmu baba usman ɗaya daga cikin jikokin alkali sambo can tudun alkali nan ma rashin ya shafi zawuyan nan saboda ba kankanin wato alaka ce ga dajiya batun daga kakanmu malam umaru sanda zuwa gare su su ma muna roƙo Allah ya jikan baba Usman Allah ya ba mu zuriyan alƙali Sambo hakuri da alƙali Muhammadu Sidi duka zuriyan Allah ya ba su hakuri sannan kuma jiya da dare karfe goma Allah ya ɗauki ran ɗaya daga cikin baffanunmu ƙanin limamin wambai malam yayan makaranta ɗaga limamin wambai malam zubairu Allah Ubangiji ya ji kansa shi ne Malam Baba Sani a nan cikin gidan Wambai. Yawanzu haka Malam Baba Sani yana yininsa na farko a cikin kabarinsa. To muna fata wa'annan rashe-rashe sun shafe mu kowace rasuwa ma ta musulmi ta shafe mu duka Allah ya musu gafara. Allah ya haɗa mu da mu da su a jannatal firdausi. Allah ya ba da haƙuri ma dukkan ahalansu. lan yadurrukum babu abin da zai cutar da ku wannan kum dinnan da mirin nan na kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas da haka anan da aka samu damiri sai a goya inda aka fito ana magana ne da wannan al'ummar da ta yi imani ta zama tana umarni da aiki mai kyau tana hani ga mummunan aiki kuma tana dawwami akan imani da Allah to wannan kum din nan damiri ne na al-mukhatibuna dhukur da haka ana jam'anta al'ummar cewa kafiran alul kitabi yahudu da nasara lan har abada ba za su iya cutar da ku jiya an ce walawa mana ahlul kitabi la kana khairan lahum da sun imani ba al'umma ce suka kare ta ba da komai kuma ba annabin musuluncin ne ya karu ba a'a ita ce hakan zai zama mata menene alkhairi to da ta imanin fa ba ta ragi annabtan ma'aiki da komi ba kuma ba ta ragi wannan al'ummar ba da komai da duk bai shigo ba rashin shigowan shi ya shafa shi ma yake Allah riga da ya cika ya kuma ya cika ya kuma ya cika haka wanda ya bi shi karuwar ta mai bin ne ba tashi ba alayhi salatu wassalam sai dai kuma yana da takaici in ya ga wani mutum zai tafi azaba to yakan yi iyayensa wajen karantar da shi da jan hankalinsa saboda shi manzonmu nabiyun rahmati ne kuma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to da wannan ne ya sa ma'aiki yake Allah Allah kowa ma ya bi shi ya tafi aljanna Allah ya samu a ciki to wannan maganan maluman tafsiri suka ce kalamun musta'anifun masu li'irabi suka ce wannan kalmar ita ma an fare ta ne bi ma'ana an cika jumlan maganan karatun jiya wannan kuma wata magana ce sabuwar farawa masuqun li bayani anna dararahum munqati' abinda ayan yazo ya fada zai koro bayani ne kan cewa cutar wanda yahudu da nasara za su yi mawana al'umma cutarwa ne mai tsinkewa ba mai dawwama ba ne kenan ko kaji ka cutu to in aka auna sai a gaba ka cutu ba saboda menene ita cutarwa iyakanta a wannan duniya ce kuma an tashi kiyama wata ya shiga aljanna ya manta ya cutun kuma lan kuma da aka bude ayan da ita gun masu nahau harfu nafayin wa nasabin wafti kibalin harafi ne wanda in yazo yana kore faruwan mudari inda yake gaban lanɗin sai dai kuma ta daga cikin wato annawasibul arba'a wanda in suka koro mudari a ƙa'idar larabci to ana samu mudari'in yana ɗaukan nasba ne inna da lafiyan ƙarshe in kuma mu'tulul akhiri ne ko bil alifi ko bil wawi ko bil ya'i to dai sai a ƙaddara mansubun ne saboda lan tana daga cikin annawasibul arba'a kenan lan ya durrukum to ina nasaban da lan ta yi kenan shafe nu'aran gaban wawin nan ai da ya durruna ne asalin magana to da lan ta zo sai zama lan ya durrukum to hazafun nunin shi ya tabbacewa lan ta yi nasaba ma wannan fida wannan mudari mai alaman nasaban shine hazafun nuni haka kenan ya durrukum fi'ilun mudari'un ne mabniyun ko kace fi'ilun mudari'un mansubun ne bi hadfin nuni li'annahu min al-af'ali al-khamsati wal wawu fa'ilu ya durru wannan wawu din na gwada fa'ilanci walƙafu kaf ɗin jikin mim ɗin maf'ulun bihi Allahu akubar da bai hude da bana sare kullum suna cikin mitin ɗin sai sun sauƙe izaya akan addinin musulunci da kuma sai sun sauƙe sai sun ɗora sai sun aifar da izaya kuma akan al'ummar musulmi illa dai ismatan minallahi Allah ne yake tsare al'umman kuma yake tsare addinin ya Allah muna ce mun gode ya Allah kuma a ƙara tsare illa maluma sun tattauna wannan istisna'i zai zamanto muttasil ne ko da zamanto munkaɓe wasu sun ce istisna'i ne muttasili kenan ba abin da za su iya cutar da ku illa azan sai dai cutarwa ta baka su yanki ƙarya su ɗora wa annabi a musulun su yanki ƙarya su ɗora ma addinin musulunci addinin zubar da jini ne manzo Allah ya zo ya kashe rayuka ya sa an yanke hannun mutane mutum hannunsa biyu ma bai da zuciyar nema zama ɓarawo balle an mai da shi dungu irin wa'innan abu da suka tafaɗa suka rubuta in ma akwai cutuwa ita ce cutuwa amma kamar shi abu tafsiri bilma a tsuri al'imamul jalil muhammad bin jariri na ɗabari abu ja'afari na ɗabarin da hijira tun shekara 310 aka bi shi mai tarin littattafa amma tun da tafsiri ne wanda yake da gamammen tafsiri mai suna jami'ul bayani an tawili ayin ƙura'ani wanda yanzu duk da ma an samu ci gaba wato injin buga rubutu an buga littafin a matsayin inji sannan aka skecin ɗinsa sannan aka bendin ɗinsa sannan aka yi sa shi ya zama a cikin wato hard cover aka mishi bango duk da wannan tattakura rubutun da matsawan amma sai da aka samu juzu'i talatin hizbi nawa 60 kuma tsakura ya yi daga abin da Allah ya bashi san mana yi da zai kuma samun numfashi zai iya fitar da mujalladai ninkin hudun wannan yana bayani a abin da ya gane daga alkur'ani mai girma Allah saka wa ɗabari da alkhairi da shingin mufassarai gaba ɗaya to a daidai wannan gabar shi abin da ya faɗa sai ya ce istisna'in nan ya ce munkatsi'u ne ba muttasilu ba ne muna so mu ce wasu maluma sun ce illa istisna'in muttasil ne ba za su cutar da ku ba sai dai su cutar da ku da kalmomin baki ƙarya zagi sukan addini in ka ɗauka istisna'in muttasil ne amma su ɗabari sun ce istisna'in munkaɗi'un ne munkaɗi'un ne to in munkaɗi'un ne menene ɗabari yake so ya faɗa tunda tafsiri gonansu ne kuma dole duniya take saurara musu su ne ulul amri na ɗaɗu akan fassara ma duniya alƙur'ani to abin da ya faɗa yake cewa wa hadha min al-istisna'il munqati alladhi huwa mukhalifun ma'ana ma qablahu ya ce wannan a wajenmu in ji ɗabari na cikin harafin togewa wanda kwata-kwata bai da alaƙa da abin da ya gabace shi ya zo ne ya kore abin da ya gabace shi ya ce kamar da ake faɗa a larabci a ce mashtaka shay'an illa khairan wai da ya zo ɗin shi mai koken bai yi kukan komai ba sai mai sai alkhairi kaga alkhairi ba cikin abin da ake mar kuka shi mai kuka da ya kukan an masa sharri ne to tun da aka ce mashtaka shay'an bai koka komai ba illa khairan labar ya ce to nan ya gwada kenan ashe koke ba khairu ake kokawa ba sharu ake koka da haka da wannan yake cewa wannan istisna'i lan yadurrukum illa aza ba sa cutar da ku da komai ba illa aza ko ko ko ko ko kankanin trauma Allah bare bari su muku ba in an mai da shi munqati Allah saka musu da aljanna wa in yuqatilukum idan kuma rana ya ɓaci musu suka hare ku da yaƙi suka ƙi su musulunta suka ƙi su ba da jizya suka kunce amanan da aka ɗauka da amirul muminina ko da sayyidina muhammad sallallahu alaihi sallama ko da ɗaya daga umara'u suka kunce alkawarin kuma suka ci gaba da zubar da jinin musulmi har dai aka sha taron kaza ga watan kaza da lokaci kaza a haɗu a waje kaza don shi jihadin musulunci gafa ta malam ba afki ake wa mutane ba wanda zai je yakin ya sanna cikin sojojin da annabi lissafa wadda za a yaƙe su sun sani a rubuce ana hanya wanda zai same ka kana sallah a masallaci ya ƙona ka kafata ma an kira wannan mujaddidi ai kiyama kana da kis da su mujaddadi shi wadan fodiyo kuma in ka kira mai wannan ta'arif ta shi ma mujahidi ne in kiyama ta tashi to su sai na umaru sai na abubakar sai na usman sai na ali da sauran wadda suka yi ma wannan addini wato jihadi na gaske za su yi karan kagun allah ka kamanta su da wadda ba su ba amma kun sani wata rana manzo yana sikirinin sojojin da a tafi jihadi sai ya ce wanda ya san ya fidda al'aurarsa ya yi fitsari a katangan makwabcinsa makwabcin bai gani ya roƙe shi ya femar ba kada ya bi mu don ba za mu yi nasara albaulu ta hata jidaril jiran bawali karkashin katangan makwabta sharkan ko garban yaminan ko shimalan zai sa Allah ya ki taimakon rundunan yaƙi kun san muna da aiki wannan daga babban shigifi muhammadun rasul in muka shigo wannan nahiyar kuma afirka ta yamma muna da mujaddidul islam a sheikh uthman bin muhammad bin fodi ta game da hullahu bi rahmatihi wa radiyallahu anhu shi kuma ya abi dakaru an gama training an gama tantance wanda suke da lafiya kuma ba su da majinyata a gida kuma ba wanda ya aure don ka taba shi na tanin amaryansa ya je ya jika mummune aiki duka an gane lafiyayyu tabbatattu ana tafiya ana tafiya kafin a isa gun yakin sai ya jina so ya tsuguna ya yi tsuguno sai ya ce su zauna su yi zango a nan sai ya nisanta ya nisanta ya nisanta sai ya shiga daji ya gama biyan bukata ya dawo sai ya ga wani sojansa yana fitar da tuka daga bakinsa sai ya tambaye shi menene wannan din sai ya ce ba wani abu ba ne takanda ne na karya na ji yunwa ne takanda ne na ganshi ya tsiro da tumɓuke shi ne na ɗan tsotse ruwan takandan ya jikan makoshi shehu ya ce ka san me takardar a ƙungurumin daji ne ba kuma ka ji uzurin soja ne yake so ya ƙara wani fawa ya ƙara wani kafasitinsa saboda ya je ya yi gaba da gaba da ƙosassu amma tambayin shehu ka san nawa ne balle ka nemi halatti ko ka biya shi ya ce ba sani ba sai wani a cikin sojin sai ce ya shehu ai irin wannan ba na kowa ba ba dai wuce shanu masu wucewa sun cici abinci in suka zanna a waje suka yi kashi shi ne halaye tsiro ya ce to sai a nemo mai shanu wai shi faina so ya ba da rukusa ne ta kan ɗama malam ba raken mai rake a fadama ba ba gwazan mai gwaza ba ba da ta kan ɗa yanzu kenan shi wannan mushtahidi aiki ya same shi don su kai kasan shanu da suka yi zango a nan baɗiwar haka suka yi wannan da aka yi mu neme shi ko ya yafe wa sojan nan ko mu biya shi inda masu Allah taimake mu ya ce me ya ce ban san shi ba ya ce to za mu koma daga nan ba za mu ji haƙƙin nan ba za a canza takarda da a rubuta musu don dalilin haƙƙin mai takanɗan nan Allah na ya ɗauke nasarar da muke nema mu je mu kunyata musulunci ya kunyata dalilin haƙƙin zaluncin takaddar nan da haka yanzu da mu koma mu je mu tuba mu Allah na kwana arba'in kwana arba'in ana ta wa Allah tuba ya yaka tukuna aka kuma ɗaukan hanya aka koma to ina sojojin yanzu in daji ya yi a karamar ala aikin aiki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib ana neman Allah ya karbi abu dole ya aiwa aikin kuma tsarki tsarki hissan tsarki ma'ana Allah ya mana gafara da haka wa in yuqatilukum in fada ne na yaƙi addini na musulunci zai tare addini na kafirci to wannan ranar in ji ƙur'ani yi wallokunmu la'adabara za su juya muku ba da su ku saboda menene wa inna jundana lahumul galibun Allah ya riga ce in dai mu ta tsarkaka ta gaskata to akan ta muke ba da nasara ta yi galba galba kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah sai da izini gafarta mala ba kasara da ƙilla ce a izinin nagun Allah in tansurullaha yansurukum wa yusabbita qadamakum Allah wa man nasru illa min indillahi haka Allah ya ce anan kan anan suka tare ku gaba da gaba kan in dai kun tsarkaka niyya kun tsarkaka jiki babu haƙi babu zalunci babu nifaka babu yaudara to yi wa lokumul adabara Allah ce dan ɗora ku a kansu sai sun juya baya sun gudu kaga an gane muzakkar da mu'annas kenan dan da ya dafe hulansa ya tone to shi ya dawo mata sai a bi shi kawai da dan kunne da gazal da jambaki da jagira a samar warwaro shi wanda ya kora ya tabbata shine namiji shi yasa ma'aiki bai taɓa juya baya da sunan ana yaƙi ba ko a ina ne saboda ba ba namijin da ya kai shi rujuliya ba ɗa namijin da yake da rujuliyar da ma'aiki ke da shi kuma ba a samu ɗan da annabi ya masa duka fiye da biyu ba ƙarya yake in an yi sa tun farko ma shi ya bar duniya kawai bugu ba bugu biyu to ina mutumin ma yake annabin da aka gina shi a lafiyayyen ɗan adam namiji ƙato mai lafiya saba'in yanzu ƙatte saba'in sa haɗa hannu su maka duka ka kai labari da ka ganu ne ma ai da ya samu diga da cebur kuma a tattara mutum haka ma'aiki ba ɗa namijin da ya yi gaba da gaba da shi ma'aiki ja masa baya ba ba yi ɗa namijin ba babu shi kuma ba za a yi ba Allah maka albarka malas ba za a yi ba da haka sun malayun saruwan bayan sun juya bayan sun gudu da za a kuma haɗuwan ma layun saruna ba za a kuma taimakonsu a kanku ba ku muminai ku Allah zai ci gaba da taimako ya Allah ka ci gaba da taimakon mu wannan ayar ita ma yau a kanta za mu tsaya sai a yi haƙuri saboda yadda muka tsara fatanmu dai shi ne abinda muke yin ya zama karɓaɓɓe ne jiya dai na ce da mu ba wani mutum ne wai zai tantance ka tukuna ka zama alusunna ya raina ma zuwa makarantan kai an riga an gama zikiri ne an rubuta suwaye a halin sunna suwaye a halin bidai ba wani mutum wanda yanzu aka naɗo shi sai ka zo bayansa ka yi sallah a barandansu na gado a nan tukuna wai ya baka famishin wai ka zama halin sunna abu abu kuma kana sa masallacinsa a cikin sikeli kana miƙa wa ibnu taymiya ma shi dai fara kora masallaci kullum ina gaya ma ba zan je in yi sallah a gurbin yaqubun bauchi masallacin da usisa ala taqwa min awwali yawmi kuma ka ce mun masallacin ne yan bid'a sai mu ce to yanzu kai duka muna bukata mu da kai mu je maluma su mana jinya ina masallacin naka yake kai sai mu yi tattaki mu je mu gani sai mu tsuguna mu gaida shehunan addini a matsayin mu na ni da kai duka ɗalibai mu ce ibnu taymiya ga wasu su jahilai mu ma jahilai sun balle sun bar masallacin da a nan ne kowane musulmi yake sallah amma sun ce limamin na bid'a ne dalilin su kenan abin da aka samu a cikin fatawar salati ta ibn taimiyya amsan da ya bayar ya ce ba sa da izini su balle su bar liman don na aikata bid'a su je su yi masallacinsu ya ce ba su da wannan damar suka kuma tambaya ya ce ba su da damar su rabu ɗin don rabuwan kasan tafiya rage ƙarfi ne wala ta na za'u fatafshalu wata zahabari hukum sunan ƙarfin musulmi sanda ake haɗe rihu da haka musulunci ke faɗa da rabuwa aka sake faɗa ya ce wa in kanal imamu fasika in ce maganan wai su ja gefe su bar masallacin mutan gari allazi usisa ala taqwa min awwal yawmin yace wa in kana fasikan ba maganan bid'a ba ko da dai zamanto fasiki ne yana aikata abin da fita ne daga horon Allah tunda ba riddai ba ba su da dama anan da su ci gaba da sallah malam ba imam maliki ba shekul islami ahmad dan abdul halimi dan taimiyat al-harrani mai alkunya da abul abbas ko da ke bai aure ba har ya rasu amma ransa na son mai suna abbas yake rubuta shi baban abbasu ne ya bar duniya ibn taimiyya hijira shekara 228 daidai abinda ya faɗa kenan ka ɗauki fatawar salati ta ibn taimiyya mujalladi guda ɗaya aka buga da wuce bulugul marami ba za ka ga tambayan za ga amsar da aka sake maimaita mar tambayar ya ce to idan suka ƙi su ci gaba da bin limamin farko na masallacin jama'a na farko suka ware a lokacin su ne 'yan bid'a kaga zakara garin tone-tone ga ta malam ba wuka ba murhu malam da kuta da kuta da murhu yanzu kenan idan suka ware in ji shehu imatemiya suka ƙi suka guji liman ɗin da sunan na bidi'a ko da sunan kaza-kaza to su a lokacin su ne 'yan bidi'a ya ce kuma wannan zancen tafi ƙarfinsa ya ce mazhaba ce ta al'imamu shafi'i akan wannan ya tafi ya ce kuma wa ahmad haka ma imamu ahmad ya tafi inda maganar masallaci ne ta kai ne ahalu sunnaki mai kore ka shi ne kuma korar to amma abinda muke faɗa wannan muna karin kumallo ne kafin a sauke tukunyar yanzu ga littattafan da jiya nake ta don ba da maraji'u don ka sani an gama tantance suwaye a halin sunna suwaye a halin bidai ba ta da alaƙa da naje inda kake sallah tukuna wai ɗan kai inda ne za ka mun rijista wai a karɓe ni halin sunna ka raina mun zuwa makaranta ka gani jahili ne ina ta yawo a gari shi za sai kamun wannan mummunan fassara amma abin da za mu duba shi ne akwai littafi mai suna a sunnatu ina so ku dinga bina da kirga don jiya na muku a tsauri zan ba da maraji'u yadda aka gama sikirinin kawai kuma sufi na cikin jumran ahlus sunna amma ba za mu buɗe wajen ba yau sai a karatunmu na gobe amma yanzu ga maraji'un da tuntuni ƙudama'u suka rubuta komai kuma ina jin da a gani na a yanzu mutum ya ce mu rabu da wa'annan ɗin eh mu zo mu jira shi zai auna mu ni ya kore ni saboda ina maulidi na zama ɗan bidi'a maulidin wa nake yi to shi kuma ya yi na mai girma gonin jarro shi a ga waye da ya kori wani gashi a sikirin ana gwara maka ya kore ni daga suna ni ina taron suna shi kuma yana taron kwaram kai kuwa ka san dai da kwara da taron sallu Allah nabi karim Allah raya Allah ko baka zo makaranta ai as-sunna littafin mu na farko marubucin al-imamu Ahmad bin Amr bin Abi Asim al-Basri hijira shekara 200 da shekara 87 aka gusa na mai littafin as-sunna kun ga ya ku shekara dubu a cikin kabari littafinmu na biyu al'ibana marubucin al'allama ahmad bin muhammad bin haruwan abubakar nil halal da an ce al abu ne fara zuwa gunka shine cikin matafiyan al'imamu ahmad hanabila wannan ya ɓullo amma da ya dinga ta bahuri ya dinga ta sai da ya zama a cikin mazhabar shi ma imamu abubakar nil khallal shi kuma hijira shekara 310 aka 311 afuwan an busu na imamu abu ja'far dabari da shekara ɗaya 310 dabari 311 al-khallal aka busu na shi Allah ya ji kansa littafinmu na uku al'ibana sunan littafin ɗaya ne da na biyu da na uku sai dai wannan al'ibanan mu ta nan ta allamatul barbahari littafinmu na hudu al'ibana ala usulid diyana mai littafin kuma jagoran tauhidin da muke kai ne na al'asha'ira shi ne al'imamu al'allamatu ali afuwan Ali ibn Ismail mai alkunya da Abul Hassan al-Ash'ari ya samu wannan lakabi ta al-Ash'ari saboda shi dan uwa jika ne na sahabin nan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu shi kuma Abul Hassan al-Ash'ari hijira shekara 310 ya bar duniya a mafi karfin magana amma wani gu ana rubuta 324 aka bi nashi na da tafsirin ƙur'ani mai mujalladi ɗari ɗari ɗazu mun ce jami'ul bayani mujalli nawa to talatin su uku har da guda goma malam sanus na abul hasani shine mai littafin al'ibana ala usulid diyana muna faɗan littattafan da aka riga aka tantance suwane ne a halin sunnati eh suwane ne a halin bidai an hutasar da kowa na biyar littafin da ake ce ma a shari'atu ta al'ajuri ta ma za ka ga abinda manya suka ga littafi na shida sharhu sunnati tawa al'allama umar bin ahmad bin shahina ibn shahina dai hijira shekara 385 aka bisna ibn shahina yana da mujalladi ɗai-ɗai-ɗai na tafsiri mujalladi dubu tafsirinsa kaga wannan ko da Allah ma'arziki ma ka tara kuɗi an samu to kuma in ka biya sai kuma ba maganan kurkura ake buga ta mala dai ka nemo kanta ko kuma kurkura ya guda uku to ai ka san littafi kayan nauyi ne kamar ruwa yake wadda haka kenan wanda yake da tafsiri mai suna guda ɗaya amma mujallati dubu gafarta malam ai ya kai kuwa in ya hukumta addini a ɗauka musnad ɗinsa kuma na ilimin hadisi musnad ɗinsa sai da ya ba da mujallati dubu da ɗari shida gafarta malam littafi ɗaya tak kamar ka ce sayul bukhari to musnad ɗinsa musnad na ibnu shahina da aka dinga kirga bolum 1 bolum 2 idan ka samu bolum 1000 da bolum 600 ala littafi guda daya kuma ba wannan kaɗai ba ne wannan daga cikin littafinsa guda biyu tafsiri mujalladi musnad ɗinsa na ilimin hadisi mujalladi 1600 a littafi biyu littafi biyu an samu mujalladi 2600 ya kuma sauran littattafai hijira 385 ibn shahin ya bar duniya shine mai sharhu sunnan da muka ce shi ma na cikin tafin da aka wayar mana da kai aka wutsar da mu suwaye ahlul bidai suwaye ahlus sunna littafin mu na bakwai al ibana amma wannan littafin kuma na asajizi banda al'ibana al'ibana kowace al'ibana muna faɗan mai littafin wani al'ibana ta nan mai littafin al'allama al'adibu a sajizi shi ne mai littafin littafinmu na takwas shar usuli itikadi a halin sunnati shi na cikin littafin da gobe za mu buɗe mu da ku mu ji me da me da me da me mutum yake zama ya zama a halin sunna inda sunan ƙungiya a ciki gobe da ku inda sallah a barandan mutum gobe za ku inda manna baji gobe za ku in sai an je maulidin gwamnati sai gobe ku yi haƙuri dai in muka rayu gobe da mu ɗaga littafin mu rubuta mu karanta kuma wannan littafin marubucin ya shiga kabari hijira shekara 400 da shekara 18 yanzu hijira shekara 1443 kenan mai littafin da za mu daga shar usuli itiqadi ahlus sunna ya fi shekara dubu a cikin kabari mai littafin na mai littafin ya fi shekara dubu a cikin kabari wannan shine littafin to kaga anan ai an yi da gaske a samu sa'an littafin a nace sai an dage ma da o babu da ya ba ku gane ba shi ne a karamaka Allah baka ce ba maganan ganewa ya wuce sace ni ma kawai to yanzu littafin da sama da shekara dubu yake zaga hannun musulmi a ciki an yi maganan wanda zan ahalu sunna ba kungiya wance ba mai reshe a go kaza ba asasawan wane duka wannan raina mun zuwa makaranta da aka yi sai aka yi akar makallawa wannan shine shar usul itiqadi ahli sunna mai littafin shine al-sheikh al-imam al-allama al-hafiz shine hibatullah ibn al-hasan ibn mansur ne dabari al-kai hijira shekara 418 ya bar duniya littafi na tara al-ibana an shari'atil firqatin najiya mai littafin al-imam ubaidullah ibn muhammad ibn muhammad ibn ahmad ibn badda abu abdullahi akbari ibnu baddata hijira shekara 387 aka busuna shi littafinmu na goma alfiraqul islamiyya littafin da ibnu abi dami ya rubuta littafinmu na goma sha ɗaya almilalu wani halu littafin da al'allama abul fatahi muhammad bunu abdulkarim bunu abi bakar kana maganan ashahir bi shaharistani shaharistani hijira shekara 479 aka haife shi hijira shekara 547 aka busuna shi wannan ne littafin almilal wa nihal din ita ma gobe in Allah da ko jibi za mu zo cikin tabi kuwatullahi wa hauli mun samu littafi nawa goma sha ɗaya littafi na goma sha biyu al-maqalatu marubucin al-imamu muhammad bin harun al-warraq al-bagdadi shi kuma tun hijira shekara 247 aka busna shi littafi na goma sha uku al-firaqu wad-diyanati na al-allama al-hasan bin musa annaubakati hijira shekara 200 da casa'in da takwas ya bar duniya littafi na goma sha hudu muruju zahabi mai littafin shine al'imamu ali ibn al-hussein wadda aka fi da al'allamatul mas'udi mas'udi hijira ya kai 346 duniya ta rasa shi Allah ya ji kansa littafi na sha biyar asnaful murji'a mai littafin al'allama wasil bin ata shi kuma ya ma riga su gabata don shi tun hijira shekara 131 aka busuna shi kunga duk ya riga wadda muka faro lissafin shi ne mai littafin asnaful murji'a littafinmu na ƙarshe da za mu tsaya ba don mun ƙare adadin ba wanda za su yi maka sauƙin leƙawa ko ka leƙa ko ka sa a leƙa maka shine littafin ɗabaƙatu sufiya mai littafin allama muhammad bin hussein abu abdurrahman sulami hijira shekara 400 da shekara goma sha biyu mai wannan littafi ya bar duniya ubangiji allah ya masa gafara yanzu kenan wa'annan littattafa guda nawa muka samu na an samu littafi goma sha shida akwai wanda muka rubuta a nan akwai wanda malumu na bauchi ne suka rubuta yanzu gobe in muna raye in allah yadda za mu dan duba wasu saboda menene saboda kai sufi hankalinka ya kwan ba wanda sai kore ka daga alisa ba za ka koru ba ka riga ka shiga list masu alƙalamin ilimi na gaske sun tabbatar da kai jama'a musulmi zauren nafi'ul madani jiya ba mu samu mun leƙa ba amma abinda muke so mu faɗa yanzu shine mun dai tsaya inda muke ce da shi yadda muke ce game da ƙarƙon ƙira'ar nafi'ul madani wanda ya ce tun hijira shekara 169 ajalli ya sauwa gare shi Allah ya ji kansa abinda muke faɗa shi ne ƙira'ar nan ta nafi'u ko ruwayan ƙalunu ko ruwayan warshu ita dai an karɓe ta sahabbai sama da saba'in suka rawaita da karatun manzan Allah sa'an nan shi ɗin kuma sai dinafiu ya karɓi ƙira'an sama da bakukuna wato saba'in na tabi'ai a kowace firka akwai ƙarin da da wannan ƙira'ar ya gama karantarwarsa sai da aka jumlanta tabi'ai saba'in wadda wannan karatu na warshu da muke karantawa ya fito daga bakinsu amma yanzu ƙarfi da yaji so ake sai ka daina karata kira'ar nafi'u da riwayan warshu ana kallo ma kaman ma wata ce ba ya ce saboda kankantan zuwa mu makaranta ba mu san ulumul qur'ani ba Allah ya ba mu ulumul qur'ani daga cikin malumansa akwai Abu Ja'far al-Madani Yazid ibn al-Qaqa al-Madani na ya karatu gunsa amma shi tun hijira 128 ya bar duniya kaga na biyu kuma ya daɗe da yawa bayan malamin nasa ya wuce da shi na biyu hijira shekara 169 wannan 128 ya zidu bin tsaka almadani ya bar duniya kuma ya koyar da na madani wannan alkur'ani allah saka da alkhairi akwai abdurrahman bin hormuz al-a'raj kan ma gurgu gurgu amma ya fi wasu masu tsawaye hijira shekara 117 ibnu hurmuz ya bar duniya Allah ya ji kansa cikin malaman nafiu akwai muslimu dan jundub shi kuma hijira ya kai shekara 130 ya bar duniya wa'annan duka shehunan da suka koyar da na fi ulmadanin da muke zaurensa a yanzu ne ka san malantanka ba da cika sai an san waya koya ma yanzu ne kawai aka shiga wani irin hatsari mutum kawai sai dai ko garin duk garin bayi da zauren da ya kara sai ka ji shi kawai shehuwa ne zai karanta muku bukhari ya yi ta taɓar gaza da kayi magana ce ka ga sada ka ga sada malaman gari sun ga Allah ya kawo masa wani jahilin ɗan siyasa kuma ya biya masa iyaka yana shekara ya yi ta yi ɗauki nauyi dama aka ake faɗa shi ɗauki nauyi Allah biya shi saukewa eh tun haka shi ɗauki nauyi shi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata rana na fi sai wani ya dage masa tambaya yake gabata malam muna neman sirrin kamshin turarenka wato ƙanshin ya bugi tunanin su ɗaliban su garadan wani ya tsara ya tambaya sai ya ce ni ko kusa da inda turare ya ma ni ba sai yaya sai yake cewa wata rana ne walakin ra'aitu fi ma yaran na'im annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya qara'u fi fanni famin zalikal waqti yushammu minni hadhihi ar-ra'ihata yace na gogon ni ba ni shafa tare ba ni zuwa inda ma aka sa turare balle ki ba irin wannan tsanke ke wata ran ne ina bacci abinda mai mafarki mai bacci ke gani he na gani maza Allah ya zo ya tafi ni ya ce bude baki na na bude sai ta mun tilawan qur'ani ita mun tilawan qur'ani ita mun ita to daga nan ne baiwan kanshin na annabi shine yake bi na wannan ya sayi turare sai dai in baban matansa ne mai sai turaren malam kar gimbi ya ta yi fushi majority leader a cikin gida sai je he sai ya ce kin gani alhaji ya ce a gaishe kin gani wannan na dubu biyu ke na yayi arha kuma koda koda ya yi tsadar sai bi a maganta ya yi arha saboda a samu zaman lafiya da ita chidwick din zahabi cikin tsirar alamin nubala'i mujalladi na bakwai shafi 313 shi ya tabbatar da abin da muka faɗan nan wata rana kuma an tambaye shi an ce ya na biyu in mun rabu da kai yau in mun zo karatu gobe sai mu ga fuskanka ya ƙara kyau fiye da yadda jiya ka tashe mu a makaranta dan bakin sai kice kai bala akunu kama zakartum wa qad safahani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alaihi qara'atu fi an-nawm yace ya bara ku gana fito da wannan hasken fuskan ba bayan jiya cikin dare manzo ya ziyarce ni yayi hannu da ni yadan biyadin sannan kuma bamu rawu ba sai da mun bitan wasu daga cikin karatu na sai da muka yi wato tilawa da shi kai kasa wadda annabi ya kama mar hannu kuma jiya ba a kama hannun ba yau ba dole a ga canji ba gata mala manzo wasa ne alayhi salatu wa salamu in dai ba a gun marasa rabo ba wanda Allah tsine wa albarka ai annabin rahama dole kawai ka yadda da abin da ya taba wanda bai taba ba ba ɗaya ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam so ina ga in kun yadda wannan maganan ta amsan ya yi musafaha da manzo jiya da daddare kuma manzo ya yi zona shi da shi sun yi bitan ƙura'ani mai so ya ga wani ɗauki tarihul ƙira'ati na ashek abdulfatta shafi na shi da daidai ina ganin yau kuma sai haƙuri a wannan nukudar da mu tsaya a zauren nafi in Allah da gobe kuma cikin zauren sai kuma mu sake tabo wani abu na ulumul qur'an haka dai muka yi daga nan har azumi ya kai goma muna wannan gonan ne kuma da goyon bayan sadatun da suka riga suka gama mana komai masu talifi suka yi talifi manya kuma muka zauna suka koyar da mu duka Allah ya saka musu alkhairi minti nawa minti to bismillah to bismillah bismillah to alhamdulillah na'am Allahu akbar haka ne haka ne ma Allah bakar Allah ya ji kansa Allah ya fe mishi na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am to wannan tambayar an ji ta amma kafin ita dai shi malam usman daga babanmu shehunmu kuma muridin maulanmu shehu usman shek dan usman bauchi hafizahullahu shek isa buri buri wanda ya kai kaman mun nan to ya gansu tare da maulanmu ne ba a san randa suka haɗu ba to shi shek isa buri burin ya rasu Allah ya ji kansa shi kuma malam usman ɗansa kun san da majalisi na ba da tafsir ba da tafsir duk anan muke yi da shi to Allah ubangiji ya ɗauki ransa wato kani ga su malam aminu isa buri-buri kani ga su malam yaya mun samu tunin alherin kuma ta bakin malam zul malam muhammad Allah saka da gidan aljanna Allah ya ji kan malam usman muna roƙo daga nan zuwa bayan tarawihi a yi masa zallan ƙulhu wallahu 313 Allah ya kai ladan gare shi kuma Allah ya ba mu masu yi mana tambaya ta biyu ita ce wani mutum na da dukiya mahaifin wasu mutane amma sun lura baya fitar da zakka duk shekara kuma sun yadda sun lura dukiyar tasa ta kai tamamin nisabi suke tambaya a musulunci suna da hurumi tunda su ne suke tasarrufi kan kasuwancin wai da su iya lissafa kuɗin sai su fitar da zakkansu bayar ya yi na jin tambayar ke to bai yi ba in sun yi kuma sunansu maha'inta amma meye a kansu takarda da su rubuta mu hukuma don su ceci baba in suka yi zakka sun yi ha'inci sun sadaukar da abin da ba su da hurumi baba kuma na nan a halakakke in dai baba ake so a ceta sai a rubuta wa shari'a assalamu alaikum ni ne wani a madadin 'ya'yan alhaji wani muna so hukuma ta zo da ƙarfin da Allah ya bata ta tsarkake kayan babanmu kafin ya mutu ko kafin bala'i ya fada wa dukiya daga zakka malam shi ne zakkan ne hukuma take kamo shi ta ɗaure shi ashe an gama lissafi duk dukiyar sai a fitar da haƙƙin shi a mayar masa sai a kunce shi sai kuma hada shi da oyun wato ss kenan suna hira da shi gun kare kumallonsa ana wajen wadda aji ya saki baki ya ce an cuce shi gun da yake la'asariya da aji kamar abokan hira ne amma kuma oyun ne saboda duk abin da ya tofa kuma to allah ya yi makorafi manzo ya makorafi sai kuma a da a gaya ma hukuma sha ɗauko shi kuma sai a yi masa abin da ake ce ma a ta'azir sai a duba a gani idan na da nama sosai ya tsumagu da samu wajen kwanciya to sai a kimanta ce to amal tsumagu kaza in kuma irina ne a nan wala nama haka haka to sai a duba a gani meye dai wato ta'aziri shi bayi da takamammen abu kaza ne amma dai bari a bashe je wuta ba da in yace an zalunce shi to ya manna zalunci wa Allah da manzo da haka suka ce ai to kuma ba so in je lahira ya zama dan huta to sai a yi masa horo in kuma da aka kunce shi aka fitar da haƙin mutane ya ja bakin sa ya shiru uyunu suka bi shi suka bi shi usbu usbu'ain talasu ba ji komai ba ya tsira kuma in kuma yace ma yayan to tunda ku haka da ni da yanzu ku dauke ni ku kai ni ga hukuma gashi an rage mun kuɗi to sau haka duka na kore ku yanzu koma kotu ai ɗa baya koruwa na gaya muku a nan nake ce daga cikin kalmomin hikima da na samu a bakin babana shi malam ado shi malam ado musa ta faɓalewa rahimahullahu wata mai ce mu malam kasan nima malam wa yake ce mu saboda ƙauna eh ƙauna ne amma babu wala kone babu sai ce mun duk wanda ka aife shi malam kabiru ya gama da kai yace ko akwai fasawa a ce an fasa a fansa shi in ka zage shi zagin sai ya dawo kan ta kai ne masnadinsa in ka kama shi ka ce ka kore shi shi a ce ku ji wani ya kore ɗansa wai ba ita koren ma bata soke a ce mar shi ɗin in yi je wani gari kuma yi aika aika kama shi kuma kai ba ce ni ai babana babban mutum ɗai matsala muka samu da shi ya kore yanzu na dare eh na dare mutum na cikin daraja kawai sai gada da sarka an yi x din na haka wasu sun ya ga tsarki kawai ya ce wannan shi ne baban nawa duk tun daga mil nawa nan bai gwada kwa bai da aka kuma ko kana masallaci ne kana la'ila shi ɗin da ka yi bako da aka ajiye zikirin ka zo cin ka gaskata ɗanka ne in ji hukuma ya ka ce yi malam ka ce ne ga uwansa a ciki ga wanda ma suka ci goron suna a taƙaice ba babana ya ce duk wanda ka aife shi shi ɗan ya gama da kaga aboki ana fasa aure na karewa amma ɗaka ce na fasa in ce na haife ka mudduk na haɗiye ka name da oh ya dai fito kenan kuma simbol ɗin kai ko ku yi kama ko ba ku kama duka dai kawai ɗanwa ne ka gaggara ma ka tsaya ɗan yi kyau kawai malam ba maganan wani wai ka je ka ce ka kore su ba suna zuwa alƙali dace wani ya'yan naka kuma da muka shaida ka haife su ai ba su koru ba in sun yi laifi ga yaman anan sai mu gyara su ba su ne suka rubuta ba ni zakka ba an wani ya masoyanka ne ranka yaɗe ai da sun barka ka mutu haka ai wuta za ka shiga ai a mun sa muke ma laifi suka yi ta Allah ibiyaran ku tafi gida wala ka ɗa baya koruwa sai dai in kai idiyayin ba ɗanka ba ne nan kuma aiki ya same ka fatiha ma salatul fajr lokacin Allahu akbar kabira maza da mata ko ala da mu shine muka ta gana wada zo gaban albashir ko da yake ka so ta zama a gaban kowa to wannan dan uwanmu ne masoyin ma'aiki sa zalama tun daga yankin garin mada can garin da ake ce ma gindi tun daga wajen masoyin ma'aiki ne shi ya fara azasa maulidi a garin ma an gamu da mutum na manzan Allah ban san ku ba ai kuma haka ne fatiha ma salatul fati Allah Allah raya su Allah ba su albarkan tagwayen farko alhasan wal husainu mu ma Allah ya babba mu Allah ya yawaita annabi al'umma Allah kuma ya baka ikon raino da raino da raino da tarbiyyantarwa Allah sa dukan su majaya tuta a fagen kaunar manzon Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يبارك